وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗorinmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan adin jihar da magaram mu shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaqa yau muna Laraba sha biyar ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyar kin ga watan farko dubu biyu da ishirin da biyar Allah mana muwafaqa yan uwa kamar da aka saba masu jinmu ta hanya za su iya kiran mu ta radio masu jinmu kai tsaye don shirin kai tsaye ne kenan insha Allah za su iya kira ta lamba ta airtel kamar haka lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 Allah muna mawafaka yan uwa kenan dai kamar da aka saba kira wanda zai kira a waya ya kokarin kawo da rediyo a lokacin da yake waya kaka ce kana jiran rediyo kuma kana waya ka ji a radio kana da salula kuma a ka ajiye radiyon da age ko ka bar wurin radio sai ka yi kira kai tsaye insha Allah da fatar Allah ya mana muwafaka akan daidai kuma kurakure Allah gafarta mana kamar dai wanda kullum muke bayani ganin shirin akwai dan labaru da ake na karshe kuma da dan huduba da muke sawa kenan za mu tsaya dai kusan karhe biyar ba minti ishirin saura ku ji kenan wadanda za mu ce biyar dai ba kwata za mu ce shida ba kwata kai a sa hudu ba kuma ku ji labaru insha Allah na ƙarshe eh kenan daga nan dai kenan zuwa lokacin da muka faɗi na shidda ba kwatan a yi ƙoƙarin kira kai tsaye wanda kuma cewa message bai ibi mu iya tsaya mu buɗe message kai tsaye ganin ni kaɗai na iya da wahala sai dai mutum kira ne zai kai tsaye a lambar da aka bada yana iya kira kuma ya yi ƙoƙarin shuraren magana a salula kai ce iya jin radio kuma yana salula wannan iyaka matsala wajen shuraren abin da mutum ke muna fata dai kin da yan uwa za su kira a lambobin da aka bada Allah mana mafaka akan daidai kuma kurakure Allah gafarta mana yan uwa kamar da kullum da muke bude nasihar cewa abin da shahi yan uwa addini Allah subhanahu wataala kamar da yahudi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya hudu mana cewa bai halicci ba aljani da mutum don wata manuwa daban sai don mu kaɗaita shi da ibada kenan manuwanmu a wannan duniya samunmu a wannan duniya shine bautar Allah kaɗaita Allah da ibada mai zamanto masu bin dokokin Allah Allah ya kama ya ɗora wannan ƙasa kamar manzo Allah sanar ke cewa duniya inna duniya hulutun hajara wa inna Allah mustakhlafakum fiha fa yanzuru kayfa ta'malu manzo Allah yana cewa Allah subhanahu wataala yana cewa bayan annabi ya magana cewa duniya wata aba ce mai daɗi kyakkyawa abin burgewa wannan na ce kira lambar da aka ba da ganin lambar da ya kira ba da muke na ba da habacce ba assalamu alaikum na
malam barka da wuni barka saninka lafiya lawa alhamdulillah
muna tambaya da Allah to Allah sana sani bismillah ga wannan wata wai shi wanda yake ya dan samu kuskure iya azumin wannan kuma sai manta ya ci wani abu da haka ko ko da ko ta gujiya da haka to na ji to kama radio ka ji insha Allah daga ina ne kai shigo to Ah, muna dai bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya samu a wannan duniya annabi ya mana bayani wannan duniya wata aba ce hulwatun hadira abu ce mai daɗi mai kyawun gani Allah sa ku a cikin ya samu a cikin wannan duniya ya ga wani aiki zamu yi kenan wannan duniya kamar muna cikin ɗaki na jarabawa duk wanda ke wannan duniya a yau kamar an kaka ne ɗakin jarabawa kuma an baka abin da za ka yi kafin lokaci kaza kuma za a amshi wannan abin jarabawar a faɗi sakamako daga baya ita ma rayuwar duniya haka take an kamu ne an ɗora a wannan duniya Allah yana ga mizami kuma Allah subhanahu wataala ya aiko da manzanni daban-daban har muka yi sa'a mu muka zamanto al'umma ta ƙarshe ta shugaba ƙarshen annabawa shugaban annaba da manzanni sallallahu alaihi wasallama ya zamanto shine annabinmu wani abin horin ciki ne abin wa Allah godiya ne da ya sa muka zamanto cikin wannan al'umma hiyayya kenan wannan annabin da Allah ya aiko ya aiko shi ne ya dora mu kan turba ta kwarai ya dora mu kan hanyar da Allah yake so ya gaya mana abin da Allah yake so mu yi abin da Allah bai so mu bari to ya zo ya asar da komai ya yi bayani ya bar qur'ani ga sunna nan komai dalla dalla kenan abin da yake gare mu mai neman kusantar Allah subhanahu wataala mai neman zartar da abin da aka yi shi dan shi dole ke yi kokarin kulawa da ibada yadda aka ce dole kenan ka yi karatu ka tambaya me ake kaza me ake kaza dole ka tambaya ka yi ibadar Allah akan sani ba ibadar Allah akan jahilci ko abu na duniya ba yana za a ci nasara kan jahilci da haka yan uwa sanin addini Allah wajibi ne wajibi ne mu san addini mu san Allah kanshi mu san doko abin da Allah yake da haƙƙi kanshi da wani bidashi dangana mishi ba da mu san kuma waye manzon Allah me matsayin manzon Allah duk wani yan uwa duk musulmi mai neman tsira gobe kiyama lazim ya san wa'in ababe ya nemi sanin wa'in ababe da aka ambata na abin da aka yi kadan shi yan uwa cikin masu tambaya wani iya tambaya na maganar sallah da babet me babet wani a tahun da ake sawa a baki a rihe hanci da baki mahiya anan da ya shahara dalilin corona corona ta kawo mana shi ya zama to kamar jiki ma kaga mutum dan wata mura kadan a kadan ma kon bai ko bai so mu a gane shi sai ya sa wannan baba cikin ya rihe huskar shi to wannan abu ne asali da an ya shahara dai lokacin corona an kaga da ba san shi ba da gaskiya to kenan wannan an ce baba da wannan abin da kuka ana sa lokacin corona na rihe baki da hanci iya magana ko rawani nan tambaye shi me matsayin rihe huska baki da hanci a wajen sallah yan uwa abu ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sallah bi talassum shine talasu ma'ana rihe baki da hanci a yasa annabi ya hana umar bin khattab ha sahu sahu yake bi iya wanda rihe duk a da rauni ne ko da rauni ka rihe hancin ka sai a bude umar sai ya bude da annabi ya hana da haka yan a gaskiyar magana in ba larura ba in larura ta kama wannan mutum akwai da ruwa ko san da ruwa ce in dai ba larura ba wannan kuma larura ce ko zaman kanta ke in dai ba larura ba annabi ya hana sallah baki a rihe ko da rawani ko da babat kuma da menene dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah baki a wannan kuma in kace daruwa ce Allah san daruwa daruwa ta ba daruwa bace ba wannan tsakanin dai mutum da Allah amma dai annabi ya hana matuƙa ba darura bai halitta kai sallah bakin ka a annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ko da rawani ne ko da menene in zaka sallah sai ka huda rawanin ka kasa in ƙari ka maida assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah na'am bismillah to Allah sana sani bismillah
kamar irin wannan sukuwa da ake yi eh
to kuma ya aka sa rago eh
to kuma da aka ci sai na ce shi eh sai na ma dana tuna da shi to
muke ce mu da yaron bayani bayan ka kare sunan ai da kayan ka sunan kamata ka tambaye mala to yi kawo da kashe kaji amsa ka insha Allah Eh, abinda muke bayani na sallah da canhu ko baki arhe annabi ya hana to amma kusan kusan musulunci iya laruwa in akan laruwa ne wannan ba sallar ruwa mutum ba wannan mutum ya saba ta amma haka ba laruwa komi kana da wani abin ka da kun ka cikin ka sa kai da ka saba gaskiya annabi ya hana kullum yana kan laruwa Allahu alam sai mai magana yana azumi sai ya mantuwa an wa masalar mantuwa a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa man nasihu sa'iman fa akala aw shariba fa in ma ta'ama Allah suqahu ruwa bukhari ko muslim ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake azumi sai mance ya ci wani abu ko ya sha ya ce to Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ka kenan ba laifi bai matuƙa mantuwa ce to wata ruwa ma ya ce babu kafara babu rantsuwa ba kafara kai babu ramuwa ba kafara da haka kenan azumin ga lahiyar shi lau in dai mantuwa ce wani zai ce ai mutane suka mance a shi Allah san hakika yi Allah ya san zuciyarka tsakaninka da Allah in dai har mancewa ce kai ka sha ko ka ci to manzo Allah ya ce Allah ce da kai sha da kai ba ka rama azumin ba ka fara azumin kai lahiyar shi lau haka nan manzo Allah ya faɗi na'am bismillah wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah to bismillah
zama ɗaya. To kuma akwai wasu wanda suke cewa he in an rabu ne an koma an rabu an koma an sake rabu an koma shi ne saki ko wannan ba saki ne ko wani ba. Wannan ne gaskiyar magana.
To kama radio.
Kuma muna bara a tsaya bisa ga kuncin rayuwa mana.
Kai daga ina kake? Daga ina kake kai? Kai daga ina kake? Daga ina kake kai wani gari ne kai kake?
Daga na tace ta so gari.
Take ta?
Ta so ta so gari.
Asa ina ce ta son?
to to kai kama shi eh kama da eh kama da insha Allah to muna magana akan wanda ya magana su kuwa aka yi aka sa rago ya sayi ragon kuma ya suna he yanzu ban suna yake tambaya ya za a yi a takaice dan uwa su kuwa abinda ake maganar cewa su kuwa a musulunci ya halitta a sa kuɗi ko rago ko sa ko na abu amma ba masu sukuwar ba ba masu sukuwar ba za su sa kuɗin a wani ya sa in wani ya sa wannan ragon ko sukuwa ko ka sa kuɗi babu lahi ku ya tsere ku ci wannan ba lahi bane ba amma an mauɗi ce wannan bai halitta kenan a yi mauɗi ko a sai kayan mauɗi gaskiyar magana assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah imam dan da wuni ya san hawa alhamdulillah Allah tambaya ce gare ni imam da abin da ya shahi gutuwar alfijir to daga ina aina ne kai kai
ha a ina kake kai ina nan da magana ne imam to kama radio to kashin insha Allah to an kama radio eh kama radio radion jiha ba to to masha Allah eh madalla muna cikin radion jiha mm.
to to madalla madalla
kaga daɗin tambayi mutum da yake kada him a takaice muna maganar kan kenan sai maganar saki uku yan uwa mas'alar saki uku a zama guda mas'ala ce ta saki mai rigima mai rigima ganin akwai abin da ya shahara kan masaba ta malikiya ganin nan kasashen ana bin masaba ta malikiya wajen mashara'anta ko alƙalai wanda a mazaba ta malikiya idan kawai mace saki uku zama guda za su ce saki uku ne ta aure amma wasu ba da fatawa ganin asalin abin ake komawa asalin me ya kawo dokan shi a saki ukun gaba ɗaya ne asali annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayo ingantattu cikin asabu sunan ko cikin sai musulun ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye saki uku dama sai saba sunna to amma manzo Allah yana raye an yi manzo Allah ya doka a saki ɗaya uku akai ɗaya cikin sabi abu qatada ne kai wannan daya cikin sabai abu rukana ya zo ce ya rasulullah ya saki mata shi saki uku manna bai ce irji'a mai data ya ce ya rasulullah uku na mata ya ce na sani ga mai data kaga uku ya amma annabi ce ya mai data kan daya haka cikin sai musulman abdullahi bin abbas ya ce saki annabi yana raye sallallahu alaihi wasallam saki uku a zaman daya yake dauka annabi haka ya bar duniya abubakar da ya hau shi ma haka ya ci gaba da saki uku inda ya zama guda guda ne da yake daukan shi umar shekara biyu ta halifa umar shi ma aka yi uku da yake daga abin sai yawa ganin abin lahi ne sai umar ya shawara ta shugaba da abokan zama fado yan abokan zama sauran sahabbai ya ce kai inna nas qasatun fi shay'in kan fihim anatun lalu amadainahum ya ce mutane suna gaugawa abinda suna da dama su jinkirta shi suna gaggauta shi yanke shi sama guda ya ce kai ko mu ɗauka gaban duwanda ya mu ɗauka uku ne suka ce eh ya suka sa samu goyon bayan sauran sabai suka ɗauka duwanda ya za a ɗauka a uku ne ta aure kaga wannan wata ukuba ce ta shugaba ga talakawa ga jama'a shi ganin lahin da suke kaga umar bai soke abin da manzo Allah sanar a rayuwar shi wannan a zama ukuba ne shi sa to bayan umar irin sa ali sauran akwai da ba su daba da wannan magana su ga da ba suka koma kan yanda manzo Allah inda zama guda ne sai su ɗauka a ɗaya to kai shine asalin rigima kenan kenan mu kan masu fatawa ganin abin da ya tabbata shi yasa an kai fatawa abin ya yawa kana sai mu ce eh saki uku in dai zama guda ne inda manzo Allah saki ɗaya ne tana iya komawa a yi lissafin sauran igiya biyu amma in daban-daban ne wannan shine babu gyara babu saɓani ku gane kenan in saki daban-daban aka uku wannan babu dama babu wani gyara sai ta aure amma in zama guda ne shine da wannan kofa wannan fatawa ta abin da ya rayuwar shi a zaman ya ɗauka a ɗaya duk da laifi ne to in wani magana haka take to amma abin da kullum muke bayani ga mutane kullum mutum ya ƙaurace ma sa kan cikin shuba ka ƙaurace ma sa iyalanka cikin matsala kaga wannan duk da na bada mun bada fatawa kan haka nan amma alƙalai da sauran mutane sun ɗauka a kansu ukun ukun ne to sai ka ji minali sa ɗanka cikin ana hayaniya da kai kullum su suna ga cewa mataka mataka wace ma kana zaman zina ne kaga wani matsala ce tunda an ma an zan halatta ma an gama wani fatawar akwai wani zai iya nan kurin shi a wajen shi abin da ya sani an ce saki uku saki uku ne ka arma ta da saki uku haka za su gani kenan kullum mutum ya kauce ma irin wani abin ka kauce ma mutum ya ce iya bakin shi me yasa ya ga mutum wai Allah ya baka dama ga abin da Allah tsara maka yana kanka kaga shi Allah mai hana haka nan abin da Allah ce a talakon martani daya ba na biyu ake da uku tukun a rabu shi kenan kenan dama da Allah tsara suna ta tsara saki guda ake ba mace saki uku ko wani mace ya mata sha biyu saki daya ake yi inda dama a koma in ba dama ta ka'ida shi ta yarmanta amma kai ka tuka guda ka ce kai shi gaba daya shi ne matsalar dama mutum mutum za ka yi sai ka mutum ya zo kuma zo iya iya kiyo kiyo iya neman iya neman kuma in ma amince na umma fatawa ana idan ce ba yi kaga akwai rigima na kullum mutum ya bi sunna ya huta tsari doka saki na sunna da Allah tsada shi ba a saki sama da guda zama ba a saki sama da guda a zama guda ba a yi laihi ne to laihi ne su ce ya sabon su bai sako shi ne magana amma da a kaurace yi amma mu a matsayin fatawa muka tambaye tsakani ga Allah muna ba da fatawar in dai zama guda ne a ɗauka ɗaya kamar manzan da Allah ya koya haka nan wallahu alam sai magana ta alfijar yan wa kullum muna bayani akan cewa addini ba abin da yake a gabanmu kamar addinin kuma a yau in ba abin da ya saura na addini kamar sallah kuma hata gobe kiyama annabi sallallahu alaihi ya bayani cikin aikin da za a harbe a sallah ce sai in ta yi ta sallaka an binciki sallah ka sallah ce cikakka tukun za a ɗauko sauran ayyukanka ka je haji ka yi zakka ka yi sadaka ka yi shahadi duk abin da ka yi ba a dibawa sai an samu sallaka ta cika to ɗan waka kenan ya kamata ga mai hankali a yau babu a muhimmanci kanka kan magana sallah don haka a tsaya yan wa a yi sallah a lokaci cikakke wanda a yau da yawa suna sallah binne na asuba kun su sun saba ƙasar da sakon ƙarfe biyar wani ƙarfe biyar da kwata wani ƙarfe biyar da rabi da haka ba haka bane ba ku diba ku diba alfajir alfajir sai ta keto ka diba gabas haske na bayyana bayan duhun dare yanzu misali bangaren mantar a yanzu nan da magaran da ke kewaye kilo hamsin akalla a ce kayi sallah alfajir dan bata ketowa ma yanzu sai ƙarfe shidda ba minti goma shidda ba minti goma za a yi ma kiran sallar asuba ka kenan kayi asuba da gudu-gudu ka yi ta kare shida ba minti biyar bayan kiran sallah ko to amma akwai masu yin yanzu kare shida ba kwata wasu biyar da ishirin wasu biyar da abin kaga duk ne sallah sallah ta asuba a yanzu kare shida ba kwata kurin binne gaskiya magana mutum gyara binne kai ba sallah asuba kai sallah asuba kai na fila da kuna haka yanzu haɗa rana yanzu misali yanzu ya bukata adiba yanzu za ta kai misali karfe shida da sha shidda kuma abin ƙara gaba yake sha bakwai zuwa eh assalamu alaikum wa alaikum salam barka alhamdulillah na'am to bismillah alsa na sani to wurin ƙasar ta sako?
eh ina kiran kamalin to to to shi kenan alhamdulillah to a yan uwa muna magana akan cewa mutum ya kula da addinin shi yanzu dai kenan alfijir tana kai akala kiran sallama sai karfe shida ba minti goma kamata kuma zuwa mutuwa wata dai haka zai kai da ba minti tara haka haka a magaraba ko masu shan ruwa yanzu dai kenan kare shidda da sha shidda kuma kwana biyu ya karuwa kaɗan kaɗan amma dai kenan dai balle asuba ce aka yawan yi cikin to haka don wanda ya salla asuba ƙasa da haka kenan kadiba ya binne ya salla nafila kenan asuba ba ta yi ba don shi asuba ta yi ne za a kiran sallah kuma a yi rikatar fitar a salla asuba wannan gaskiya wannan kuma misali nan da magaran da kewayen da magaran kilo hamsin amma abin da ya gaba zuwa wajen suguri su da man ba su matsala ko da sun yi haka kin ƙasa kaɗan haka don nan abin da shi kilo hamsin ne amma gore ba minti goma ma kai a cikin lokaci ne kenan kamar gura misali abin ta amma nan yamma zuwa su take ta amma ya gaba da take ta shi ma ya ka ba haka gaba ba ya ka kai misali kare shidda ba minti misali ko bakwai takwas da shi da kada kara ana kara gaba ana karawa wannan muna magana kewayen da magaran kilo hamsin ne shi dai yan wa taka cike a yanzu dai da magaran da kewaye kilo hamsin wanda ya sallar asuba a kare shidda ba kwata ko shidda ba ashirin gaskiya bai ba a cikin lokaci kuma mutum kai ga dama ka diba gani shin akwai alfijir aka kasa babu ta in ka diba gabas babu wani haske da ke bayyana kuma alfijir wannan hasken da yake bayyana a gabas ne shi ne ake ke alfijir Allah mana muwafaka kuma Allah sa a gyara sai mai magana akan karo ko jula an uwa asali a musulunci haraji ko sauransu ana amsa a wajen masu shigowa kasashen musulmi to amma a yanzu me yasa malamai ke akwai kaman shafi'iya sana ga halittin amsar diya a hannun talaka akan wani abu da hukuma za ta yi ba ta da karhin yi kenan a wannan ana ga babu lahi a amshi wasu kuɗi irin wannan kenan kace harajin ko karan a hannun talaka a yi wani aiki na al'umma yan wani misali a yau an kadi ba ko da mutum zai ce maka bai da ba ko an bada ba saboda zai yarda ya kai dan shi lakwal biye bai ba mushe biye bai ba hukuma a ba wannan dan karatu a ba shi kai a ce maka yan ta kadan ko ba ba da aka faɗa ba ba da ba malami ginin lakwal aka yi aka kai ma aka kai banci aka kai komi aka kai malamai su koya wa ɗiyanku karatu to dan Allah idan babu diya akan da irin me za a biya wannan malaman ɗiyanku da masu kulawa da su ka wannan wani misali ɗaya ne cikin zaka je likita zaka ɗanka likita bai lafiya ka ɗauke shi daga wata ƙauye ko ma a sharat a kai shi wurin da fatar ko likita mai magani kaga biye baka wada ba a ɓangaren ka biya likita ba dan ba ta kuɗi bace ba to kaga irin abubuwa kenan akwai ɗawainiya wanda mutane kan sun yarda a aikace su je a musu hidima da wannan kuɗin da ake tarawa da haka kenan ka ce hukuma in dai ba zalunci akwai wanda aka ba cinye wannan shine daban amma dai asalin a ce ba a bada kuɗi ba gaskiya bane ba kowa ya yarda wani tsari ne abinda hukuma kowa ya dogara ga hukuma wajen wannan abun hukuma ta maka lakwal ta baka magani ta baka kariya a tsare magari an kai aka jami'ai ka cika kai kara wajen hukuma a zo a maka maganin zalunci ka duwannan wasu abu ne wanda ake biya hata jami'an tsaron kaga biyan su ake kuma suna tsare suna tsare al'umma suna tsare lafiya al'umma yan sonu yan wasu sonu zaka ji an ce anan kwana mana an gudu a cikin a talabijin jami'an tsaro MPG jami'an tsaro masu kula da binciken abun barayi ka ji an gudu su an gama barawo goma ishirin wani gaban talatin ma wasu yan damfara barayi ne a wannan kaji amma aiki suke su kaga ba kai ka biya su ba amma hukuma suke biyan su suke kula da dukiyoyinku suke kula da lahiyarku an kama wannan ya kai kisa ne wannan sata yi wannan kaza yi damfara yi aikin su kenan dare da rana su buna a sha mai a je nan a ga wannan ta ake nan hukuma take ka kenan baka cewa hukuma bata bata ma wani abu na haka a gaskiyar magana biyan haraji ko doka ko jiya inda ba an zalunci bane ba ba iya ci haramu ne kuma ta ce ma haramu ne hudu yake a baki hakika ya da abin dan iya zuwa neman hidima ta wannan abu kuma wannan abin yana amfanin shi dan haka gaskiya magana ba mu iya cewa wannan abin haramu ne illa da kurin ka zalunci ka a tushe talaka kuma wanda aka ba kai ya kashe shine matsala Allah shi da mu haka wani kullum muna magana a lamarin addini kamar da can baya na fara bayani muna da yan magana wannan lamar da muka bada ita ce kamata a kira kanta kun banda message ba mu iya karanta message amma lamba kira zaka iya yi a lamba da na bada amma lamba 96 99 sifili 1 62 ita ce kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka kuma mun sha muna ƙara bayani dai duk wanda zai kira dangane shirin kai tsaye muke shi kenan duk wanda zai kira ya yi kokarin kawo da rediyo a lokacin kira assalamu alaikum na'am barka alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah bismillah
muna jin daɗin fatawar da ake bada wa insha Allah Allah taimake mu da aiki Allah taimake mu insha Allah muna godiya to aiki shikenan alhamdulillah daga nan kudin gudu bakin birji to Allah taimaka ga da jama'a ga da jama'a alhamdulillah to yan wadai muna fatar kenan eh, jama'a za su gane dai kenan wanda zai kira ya kokarin kashe radio ya ji bayani a cikin wayar shi eh kuma lamba an kai wannan mutum bai kai wannan insha Allah kuma muna bayani cewa an har kenan irin wannan ah, a kare ko mutum kiran ka bai shiga ba tunda lambar da take bara ta wace kana iya kira daga baya ma insha Allah assalamu alaikum na'am to bismillah Ismail
tambaya muke akan bude kai eh
kuma bude kai kamar na bara eh
baka huda ba har ya kawo bana eh to ya ne za a yi zan sallah ta zo za a haɗa to ka share radio insha Allah to insha Allah radio insha ba mm. to wannan dan uwa yana magana hudda kai me hudda kai zakatul fitr zakka ta kunu da ake ci ana bada zakka bayan sallah ta azumi shine ma ake ni hudda kai a Hausa- a Hausa ba assalamu alaikum
Assalamu alaikum, salamu da lafiya mana.
lafiya alhamdulillah
Ya aiki a hakuri da mutane tambaya na to sallolin nan da ake yi da katil fajari da ta bayan magarba na aka yi magarba raka a biyun nan da ake yi eh da sallar wallaha da shafari da uturi shi ne nake so in ji abin kinsu. Wa'yansu surori ne ake karanta bayyana ne ko ba bayyana ba.
to shikenan naji
Eh, kace kam kamar radio eh, sha. kina jin radio ko kina jin radio ko Ah, a takaice magana ta hudda kai zakata fita kai zakata ko nuna ake bada bayan karshen azumi tona zakka yan uwa idan sallah ta zo an dora ma duk wanda sallah ta samu azumi ya kare ina raye washe garin eh, kare azumi kinarar sallah a hudda kowane mutum guda za a hudda kenan wannan sa'i guda muddi hudu to muddi hudu shine wajibi ko na shinkafa ko na tsaye ko na dawa duka a bada to amma wannan idan garin Allah ya waye sallah ta zo ran idi kai baka da abincin da ya huce iyalanka na ran nan ko ma baka da shi gaba daya to kai a ran nan wannan zakka ba ta hauka ba ba ta hau diyanka ba kana daga cikin mutiyanta kamar wanda kamar da ke zakka ta dukiya yanzu yanzu ka ba akwai masu kuɗi ba masu hudu zakka kuma akwai talaka masu ci ya ce yanzu misali nan nan shekara goma nan shekara kaza sun samu kuɗi yanzu sun samu leka ya ce shekarun baya na hudda a yanzu wanda yake da hali aka ɗorawa kenan ran sallah in sallah ta zo baka da abincin da ya wuce iyalanka to baka cikin masu bada zakka ba ta hauka ba ta haɗiyanka ba sai dai kai ma baka ma ka ci ko an baka ci zaka yi ba bada zaka yi ba ko an baka da haka nan ba a ramo ta a ce wai yanzu kamar mahiyo aka mutanen karkara mahiyo an yi abu a karkara ganin mahiyo malaman karkara su suke ake ba hatsin ba su gaya mutane kuma su ce musu sai ka bada dan su ake ba su malaman masu masu fatawar gaskiyar magana in dai sallah ta zo ta azumi baka malaki abin da ya wuce iyalanka ba na ran nan to ko da ka samu daga baya da kaka ne yaushe ka samu ko a ranar ka samu ba dora maka ita ba kai ma ci za ka yanzu balin zaga a kakara da yawa haka suke he da kaka an kare noma yanzu ka huda zakata noma kuma ka huda zakata wata kono ba ga ba gaskiya bane ba mahiyo ana zalunta mutane ne a masa musu abin da Allah bai dora musu ba ba dora maka matuƙa baka da shi sallah amma kana da shi ran sallah iya rumbu baka huddo ba ka ki huddawa dan wani abu daban to wannan ana ban ka bashi koyaushe ne ka bada koyaushe ne wannan shine amma matuƙa baka da shi azumi ya zo to zakka kono ba ta hauka ba da kai bata hauka ba ko ka samu gaba bata hauka ba in dai sallah ta zo ina fata a gane wanda da ake bi bashi wanda iya da hali mantuwa ce wasu kake wani abu shi ta ana koyaushe ana bin ka bashi sai karama ina fata yan uwa za su gane ah, wannan abin da aka bayani sai magana ta raka fajar yan uwa duka nafila damar damar ka tafi ana ita annabi ya karanta salat- ya- ya karanta salatu ya karanta bayan fatiha qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a farko raka'a ta biyu bayan fatiha qul huwallahu ahad a raka'a ta fajar haka a sallah ta ba raka'a biyu ta bayan magariba to amma wai ba dole bane ko fatiha kadai karanta a katar fajar annabi wani lokacin ya karanta fatiha kadai ma kenan duk sallar nafila a takaice ko ka yi karanta fatiha da sura ko fatiha kadai sallah ta yi ko lahaci ko raka abita ba magaraba ko raka katar fajar duk inda karanta fatiha amma karin karin sura wannan karin lada ne balle wallaha ita wallaha ma san babu abin da yazo kaza za a karanta wanda aka zo abu da annabi ya karanta kuliya da kulul lawadin sallar katar fajar ce da sallar rabi ba magarba amma sauran nafiloli da abin da karanta da babu kayyadewa to su kansa magarba da alfajar kin ba dole bane annabi wani lokaci yakan takaita fatiha kadai kuma ya tabbata iyayi ka wannan shine kuma magana ko ka bayyana ko ka asirce Aisha ta ce magana nafila duk a halaka ne ka bayyana ko ka asirce din da kadai ne babu lahi dan ka bayyana ko ka asirce sallar magarba wannan shine abin da yake kan kaida ta abu na wata yan wake an gane kenan wannan ina hasi ne tambayar da bambance ba ta raka alfajar da sallar asuba da raka da walha duka sallolin su fatiha kaɗan kai ta yi kuma ƙara sura lada ne amma magariba da asu da alfajar su nasu annabi yakan karanta fatiha kaɗai wata rana wani lokaci kuma ya karanta fatiha raka ta farko ya ƙara kuliyar kafiruna raka ta biyu ka fatiha da kullu ahad wannan iya haka raka alfajar iya haka sallah raka abi ta ba magariba wannan shine abin da za a ƙara sai dai muna ƙara jaddada ma uwa magana wanda ya kira bai samu ba iya ga dai iya cikin kenan buƙatar amsa tambaye shi yana iya kira daga baya ko da mun huta ganin lokacin namu yi magana zuwa misali ba kwata za mu tseda don ganin a musamman zama sa sa hudu ba kuma lokacin sallar magriba mana dai muna gida insha Allah wannan shine sa ganin lokaci wani lokaci shida za ta yi da lokaci amma yanzu ganin magriba tana yi da wuri ne shi yasa muke tsedawa kamar ba kwata in yi so sai a sa hudu ba kuma daga baku ji labaru na karshe wannan shi yasa muke dan tsayawa kahin lokacin to amma na yi bayanin kuna bayan lokacin ne insha Allah mutum in ya kira a lambar tawa in ji shiru dai kuma muna karatu kuma muna sallah da wannan muna amana dauka amma kan shiru akwai dalili insha Allah wannan mai tambaya wanda bai samu shiga ba ko bai ji ba tambaye shi yana iya kira daga baya kuma bayan a wannan shirin babu karanta message sai dai kira kai tsaye yan wala muhimmu dai wannan mas'ala ta mutanen karkara kwarai ana dora musu abin da Allah bai dora musu ba a wannan lokaci na kaka a dora maka bashin da bai hauka ba wai bashin zakal kono bashin azumi a'a duk wanda ba shi da hali a rasalla ta azumi abin da ka mallaka bai ko akwai inda bai huce ba abincin iyalanka na ran nan to ran nan kai baka cikin wanda aka dora ma hudda zakatul fitr ko zakka kono zamu ce kai na cikin maciyanta kwar sai dai a baka ci ko ka samu ba bashinta assalamu alaikum wanda yake bashinta wanda yake da halin badawa bai badawa ba yawa akwai arumbu ko akwai kudin saye bai saya ba kaga wannan sakaki ne ko abu dai wanda shine a yanzu ma zai hudda ba da a takaice wanda muna fata yan uwa za su gano da irin abin da yawa akan dora mutane abin da Allah bai dora musu ba to duk da assalamu alaikum to magana da zo dai ko da na kauna matsala da zo kaɗan ta gace dai ko da mai gaba da zo in ya gyaru mutum yana iya kira insha Allah yana iya kira na ce muku lamba da na bada lamba ta ce ko da daga baya mutum ya samu yana iya kira na ga wasu na kira kuma kiran bai shigowa ya dan tangarda ba matsala dai a takaice kun yi kira daga baya to an Allah kai mu shiri na gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لله ما في